الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم لساكي هدوى أسيق غدا كراتم منا على علم البلاغة كما وما زلنا لي منا في مقدمات علم البلاغة وعندما كي مغانا ساتن كراتن دي غباتا أكن يندا أكفارة تأليفي علم البلاغة muka fara ɗaukar malamin nan babban malami na nahawu sibawai muka sai ya yi tanawulin abubuwa da yawa a cikin littafinsa alkitab wanda wannan abubuwan da ya yi daga bayan malamai sun zo sun amfana da shi sosai sun ƙara abin da za su ƙara kan bayan shi za mu iya ɗaukar mene wane muka zuwa za mu ga akwai alfarra wanda alfarra muka ɗauki ƙur'anin shi na ma'anin ƙur'an na farra wanda ya rasu shekara ɗari biyu da bakwai ma'ana yana a karnin salis kenan bidayat makawanin salis ya yi magana akan shi ma abubuwa da yawa ya yi magana akan takdim ya yi magana akan ijaz ya yi magana akan al-itna ya yi magana akan irin su tashbihi isti'ara kinaya da dai sauransu takrar da sauransu da yawa ko kinaya wanda daga baya za mu ga malamai sun zo sun ƙara faɗaɗawa tunda shi ma ya zo ya ba da daurin shi tunda ya ba da daurin shi sosai ya yi irin muka ɗauki kinaya za mu ga yana magana akan ƙaunar ta'ala walakin la tuwa'iduhun na sirran yake cewa sirri huna ma'anahu an nikah kaga sai dinga magana akan ma'ani na alƙur'an na majaz na kinaya na tashbihi duk inda ya zo sai ya faɗaɗa shi ya yi bayani kaga shi ma ya zo ya ba da daurin shi ya ƙara wasu abubuwa wanda gila a baya ba su kuma an kan manta kayan da muke cewa duk wannan sunan shi kawai abubuwa na balaga ba wani magana wannan ilmin ma'ani ilmin bayan ilmin fate ba wani wani lokaci ma wani abun bai da suna amma dai a yanayin yadda suka yi tanawul shine daga bayan aka zo asarin zamanin da aka yi taksim din sai mu ga an fara samun su suna wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan zai shiga ilimi kaza wannan zai shiga ilimi kaza bayan shi za mu iya zuwa za mu samu kayan irin su abu ubaida abu ubaida wanda ya rasu shi ma dai yana bayan shi irin kayan shekara ɗari biyu da takwas ne a tayin ma samaniya hijiriya shi ma za mu ga in muka ɗau littafin shi na majazan qur'an ya yi magana shi ma akan wa'insan abubuwa irin su ista'ara kinaya tashbihi irin su takdimi irin su hasbu da sauransu wanda mun sani mazazan qur'an na abu ubaida din yayi ne saboda ma malahida raddi suna ganin cewa ai a qur'ani akwai abubuwa wanda ba su a cikin mene ko a cikin kalamul arabi ko a cikin qur'ani wanda bai kamata a jingina ma mutane ba irin wayannan kayan da muka gani muke muka faɗi a can farko kuma cewa ya yi wannan ƙwar'an littafin ne saboda mene saboda nisantan mutane da lisanin arabi ya fara nisa dole akwai ma'anonin da ba a ganewa saboda mai an yi nisa da fasaha da balaga na lisanin arabi tunda a majalisin ibn rabi ne aka yi tambaya kayan da muka ce dalwa haka annahu usu shayatin aka ce me yasa alwa'ad wal waqidi yana kasancewa ne ana tashbihi da abin da aka sani to ƙurus shahadin din ba a san su balle wa ƙusu yake cewa ai inna ma kallama Allahu al-araba ala qadri kalamihim yayi musu magana ne inda suke yi yake cewa ala samita ama samita qawla ibn al-qais ayaqtuluni wal mashrifi mabaji'i wa asyafuhu zurqun ka anyabi agwali yake cewa al-gul da larabawa suke tashbihi da shi ba su taba ganin shi ba to amma me sai da al'amarin shi na ba su tsoro suna khayal din shi cewa in suna hanya wani abu dodo yakan zo ya tsorata su suna ce mai alkul sai suna tasbihi da shi amma ba su san shi ba ka an da wasu ne a sai ka dodo na wanda ba za ka iya bayanin me ya dodon to amma saboda kana tsoron shi sai ana tasbihi da shi yake cewa to a haka ya sa qur'ani shi ma yake zuwa da irin wa'annan daga baya da ya tashi daga madrasan nan shine ya je ma ya fara ya ci gaba da nemo irin wa'annan a qur'ani yana dirasan su shi ya sa ma da ya gama ya sama wannan ta'alifin nashi majazul qur'an Allah yana cewa kaza wa majazuhu kaza irin kaman ma'anan shi kaza ga ainihin ma'anan shi nan kinaya ne wannan tashbihi ne ya zo ya dirasa da yawa ya farra'a su haka sannan bayan shi za a iya samun mene ka an bishir ibn mu'tamir yana da wani abu da ake cewa sahifa wannan sahifan wani abubuwa ne mulahazat da yayi na naqdiyya na balagiyya mai muhimmanci wanda ya yi mabala malaman balaga ilhamin abubuwa da yawa wanda suka zo suka yi tanawulin shi a irin su ilimin bayan da ilimin ma'ani da sauransu tunda ya yi magana akan irin mula'ama na tsakanin lafazi da ma'ana ya yi magana akan irin akan maqamat na inda za ka yi magana wasu alfa wasu ma'anoni ya kamata ka yi magana ya yi magana akan irin ahwal na mustami'ina ya yi magana akan mula'amatin lafzi lil ma'ana ya yi magana akan irin takrar ya yi magana irin at-ta'aqi al-mukhil li fasaha ya yi abubuwa da yawa wanda daga baya ya yi malamai na balaga ilhama wanda ya sa suka zo suka karba suka ɗauke shi suka yi ƙari suka samu suna suka yi dirasin shi a ilmin balaga ya yi magana kuma akan shi ma dai haka al-ibtiada an al-alfasil qariba wanda a kiyaye lafaza wanda suke garibai shi yasa za mu ga ilimin balaga an an zo wurin fasaha din nan ana magana akan su duk wa'annan ne aka ɗauko daga baya aka zo aka yi darasin su bayan shi za mu iya samun jahiz jahiz shi ma a cikin wannan karni da na uku ya rasu yana shekara ɗari biyu da hamsin da biyar wanda mun san jahiz yana da gudunmuwa sosai sosai a ilimin balaga da ilimin arab da dai sauransu muka ɗauko littafin shi albayan wa tafiyin muka ɗauko littafin shi alhayawan muka ɗauko albuhala za mu ga akwai usus na balagiya masu mahimmanci wanda ya tattauna a kan shi wanda daga baya malamai sun zo sun istifada da wa'annan abubuwan da ya yi sosai na nufin malaman balaga za mu ga ya yi magana akan abubuwa kamar irin su sahifan na bishir din da aka ce mu'amatul lafzin ma'ana shi ma zo ya faɗaɗa shi ya yi magana akan tanafur ko ya yi magana akan ta'aqid wanda yake ikhlal da fasaha ya yi magana akan irin sadai ya yi magana irin husn al-ibtida husn al-intiha husn al-takhallus kan yadda muka yi magana a umawi cewa ko wanda suka zo bas lam yusn al-ibtida sai suka yi magana wanda maganan nan ya ba wanda suke yabo haushi suka kore su to kaga za su yi magana akan me ake inda wannan musulun da musulun takhallus duk ya yi magana akan su wanda daga waye malamai sun zo sun yi dauke shi sun amfana da shi sosai malaman balaga kayan yadda ya magana a usulubul hakim ya yi magana a irin su almazhabul kalami ya yi magana akan irin iktibasat na alqur'ani ya yi magana akan irin su alkinaya almajaz at-tashbih sosai wanda mun sani gudunmuwan shi ba zai لا ينكر المجال البلاغة المجال البلاغية بلاغي sai mun san cewa ya ba da gudunmuwa sosai wanda gudunmuwan nan nashi ba wanda ya isa ya yi inkari bayan shi za mu iya samun kayan irin su a wannan karni dai ibnu qutayba ibnu qutayba kayan da muka sani yana da littafi na ta'wil mushkilul qur'an yana da littafi da irin ash-shi'r wa shu'ara yana da littafi irin su ta'awil mukhtalafin alhadith to muka dauki wannan littafin zamu ga mene yayi bayani akan abubuwa sosai musamman muka dauki ta'awil mushkilul qur'an saboda me yayi radi ne akan malahida suna cewa alqur'anin nan akwai ana jingina mu abu mararai magana ana kaza ana kaza yake cewa ina ai shi wannan muka dauko sai ya fara dirasa akan kalamul arabi yake ce ai wa lil arabil majazati ma'anaha turuqul kalami wa ma'akhizuha wa fiha al majaz wa fiha al tashbih wa fiha al kinaya wa haka dai za mu kai magana akai da yawa yana cewa a'a ai ku ne baku san yaran ba larabawa suna da majazat a magana akwai a ciki akwai kaza a ciki akwai kaza za mu ga ciki ya kawo abubuwan da a daga baya muna ce musu suna daga cikin ilmin bade saboda lokacin ba su wani ma maganar tamayar din yi magana akan abubuwa da yawa ya magana akan su irin a ce al-istifham ya magana akan irin su hasku ya magana irin su zikir su takrar takdim ta'khir da mushakala da istifham da yawa irin wayan kuruna wayan kurla zai ma bayani akan magago mushakala ne yana cikin ma abin nan yana cikin abin da daga baya muna ce musu al-ilmul badi to amma shi lokacin kawai yana magana akan majazat wadal arabin majazat fi kalami ya dinka bayanin su ko irin ta'alam ma fi nafsi wa la'alam ma fi nafsi irin wa'annan ya zo ya yi dirasin su da yawa daga baya a bayan shi muka ɗauki irin su mubarak su ma wanda mun sani a littafin shi alkamil fil lugati wal adab ya yi tanawar shi ma akan abubuwa masu mahimmanci musamman tashbihi ya zo ya kasama tashbihi ya magana akan abubuwa da yawa tashbihin mufrid tashbihin musib tashbihin maqlo da ya magana akan abubuwa da yawa wanda ya magana shi ma akan alwan albade launi launi nau'in na ilmin bade idan ya zo ya magana akan su ya faɗa su ya ƙara ƙaran da zai yi wanda shi ne ma kan aka ce maganan shi ne ko farkon wanda ya fara magana akan abin da ake ce ma adrubul khabar wanda ake ce mai ibtida'in nan dalabi da inkari wanda shi lokacin ai maganan fayilsof da kindi ne da ya magana yake cewa inni abdi fi kalamin arabi hashwan yaquluna abdullahi qa'im inna abdullahi qa'im inna abdullahi laqa'im wa ma'ana wa ma'ana wahid yake ta duk ma'ana ɗaya ne sai abdullahi qa'im inna abdullahi qa'im inna abdullahi laqa'im bar ya ce bal ma'ani mukhtalifa a ma'anonin su da yawa fa abdullahi qa'im ikhbarun an qiyami inna abdullahi qa'im jawabun an su'ali sa'il inna abdullahi laqa'im jawabun an inkari munkir yanzu yi mai bayani aka ce shine farkon wanda magana akan adrubul khabar wanda daga baya mun san malaman balaga suka dauko suka sa mai suna suna cewa mene adrubul khabar na farko ana ce mai ibtida'i ana yin qali khalisai na farko ana ce mai ɗalabi yulƙali mutaraddid na uku ana ce mai suka samu yi su inkari yulƙali munkir haka dai ya zo ya yi ba da gudunmuwar shi sosai ya magana bayan nan za mu izo mu sami irin su abdullahi ibn mu'taz mun san abdullahi ibn mu'taz ga lokacin an shigo dai a karshe karshen karni na uku kenan inda ya rasu yana da shekara ɗari biyu da casa'in da shida abdullahi ibn mu'taz mun sai yana da littafi wanda ya albadi shi yana da cikin ma sarakuna masu mulki na abbasiya wanda an ce ya yi mulki na rana da aka kashe shi to yana da albadi bade din nan ya yi tanawul akan abubuwa na baje iya da yawa to amma daga ciki din akwai muka duba za ga akwai abubuwa wanda sun shiga matasa sun shiga duk amma ya sa su a ciki shi yasa yake cewa mene daga cikin bade din akwai maza sai ya dinga za akwai isti'a kaga duk ya sa a cikin bade to amma mene lokacin muna magana ne akan yadda balaga ta fara ba tare da maganan cewa akwai ilmin ma'ani ba akwai ilmin bayan ba akwai ilmul bade ba a haka za mu ga ilmin balaga ya fara wa'annan malaman kowane malami in ya zo zai ba da gudunmuwan shi kowane malami in ya zo zai ba da umarnin shi har za mu zo zamanin da mene abin ya fara canza bayan ma ibn mutum za mu iya samun kudama ibn ja'far wanda yake da littafin na shi'ar shi ma ya magana akan abubuwa da yawa musamman su jina su ya yi ba da gudunmuwan shi sosai irin su muqabala mubalaga abubuwa na jina na na ilmin badikai da sauran da ilmoma na balaga wanda ya ba da gudunmuwa sosai a wannan fage na ilimin balaga shi ma a dai haka za mu ga cewa a haka ilimin ma ya fara insha Allah a karatunmu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya har zuwa karnin sabi tunda daga nan ne aka fara taqsim na ilimin balaga amma nan ne muna karantawa muna dan ta'arikh din shi ne akan matsayi da yayin da ilimin ya fara ba tare da wani sunan shi kaza sunan shi kaza ba kuma abubuwa ne wanda an yi tanawul din shi wannan ya zo ya ɗauki wannan ya dan ba da gudunmuwan shi ya ƙari abin da wani na bayan shi na kafin shi bai yi ba a haka aka aka zo aka samu ilmin balaga wanda mustaqillun wanda mujtamilun ala al-aqsam al-thalatha insha Allah a gaba za mu ci gaba daga nan inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim